kulihi ta bai ta zamanto ibada ba mun gane kar a ce wayannan su ne raka'izul ubudiyya ma'ana su ne kamar ginshikai na bauta ka je ka ɗauke su kuma ka sa su a cikin wata bauta ita kuma bautar ba umarnin manzansa to wata zamanto bauta ba ba ta zamanto bauta ba idan ka zo ka samu mutum misali yanayin abubuwa na bid'a kamar misali mutum ya je ɗaya wata bid'arsa kamar maulidi mutum ya zo yana yi sai ce yana yi ne saboda sansa ga Allah da sansa ga manzan Allah yana yi ne kuma saboda fatar aljannar Allah da kuma tsoron azabar Allah sai to dole koda waɗannan ginshikan sun shiga to sai an samu waye umarce shi manin ladhi amara wannan umarnin wani umarni ne amrin rasulihi ne ko kuma mai alhawan nafsi ne ko kuma son zuciyarsa ne au shaitanu ko kuma umarnin na shaitan ne idan umarnin shaitan ne ko ya cika wa'ancan abubuwa aikin manna ne idan umarnin zuciyarsa ne son zuciyarsa yake bi ko da wa'ancan ginshikan aikin banza ne idan kuma akwai umarnin manzan Allah in ba wa'ancan ginshikan kuma shi ma aikin banza ne mun gane to wannan shi ne shabbaha rahimahullah shi babban malamin musulunci ya kamanta dauran al'ibadati ala al-muhabbati wa dhillil muhabbabi ya kwatanta juyawar bauta tana kan soyayya da kaskantuwa ga wanda kake so ga abin da kake son sai ya kwatanta duk abin da kake sansa to kana iya kaskantuwa saboda shi to in kana son Allah to za ka iya kaskantar da kanka ga shi Allah ɗin subhanahu wa ta'ala in aka ce ga wani umarni na Allah sai mutum ya ce umarnin ya man nauyi to babu gayatul hubbi lillahi in yanzu aka zo aka tara aka ma lissafi sai aka ce misali zakarka naira miliyan daya sai kaga girman miliyan daya akan me akan Allah to babu gayatul hubbi lillahi wannan miliyan dayan masalan da ka kasa fitarwa a matsayin zakka watakila inda za a kawo wata dalliliyar mota sai a ce naira miliyan ɗaya ce kana iya cirewa saboda soyayyarka ga motar sai ka saya ba za ta ma nauyi ba ka gane ko kuma watakila sai a ce ga wata mata sai ta ce a ni gaskiya kamar aure na da kai ba zai yi a to ai kai din ne to ni yanzu dai ka saya min kaza sai aka ce wannan kazar kuma naira miliyan ɗaya ne sai ka iya ɗaukan wannan miliyan ɗaya sai ka saya mata me ya jawo ka saya mata gayatu hubbiha indak tsananin soyayyata ne a wurinka sai aka ce to ubangiji ya ce yanzu dukiyarka zakata naira miliyan ɗaya ne sai ka ce a'a ta yi yawa to shi ubangiji me ya zawa kake ta yi yawa babu gayatul hubbi lahu babu tsananin soyayyar ka gare shi da akwai tsananin soyayyar ka gare shi in ya fi haka ma zaka bayar dan shi in ya fi haka ma in ya ce yi za ka yi eh kaga waccan matar ka so ta kenan fiye da Allah in ta ce miliyan sai ka kashe sai Allah ya ce miliyan zakka sai ka ce a'a to kaga babu gayatul hubbi an gane sannan kuma dole ka kaskantu ga shi Allah din in misali aka ce yanzu sarauta yanzu misalan sai aka ce kamar yadda muke gani ana iya samu a wuraren masu mulki ko gidajen sarakuna sai a ce sarki saboda girmansa ne baya fitowa jami misali shi sai a mar masallacinsa a cikin gida sai yana yin sallarsa da limaminsa matsalan ka san abin da ya jawo nan rashin gayatul cikakken gayatul hubbi lillahi da akwai gayatul hubbi lillah da ya gane matsayin wanda zai fito dan shi din ya wuce haka ya wuce haka shi Allah subhanahu wataala shi in an zo bangaren sa ba mai girman da yake da girma ba mai matsayin da yake da matsayi a gaban Allah wani matsayi kake da shi a gaban wanda ya halicce ka wani matsayi kake da shi a gaban wanda yake ciyar da kai wani matsayi kake da shi a gaban wanda shi yake rayar da kai wani matsayi kake da shi a gaban wanda shi ne mai kashe ka yanzu aka ce wannan babanka ne matsalan mahaifi sai ce ga na je ka kasuwa ka sayo min lemon tsami amma kai nake so ka je idan akwai tsananin girmama uban za ka je in ka ce awawa kai dai in zan ba wani su a an dai ni ne kan gaskiya ni ba da lokaci to babu gayatul hubbi la kushi ba da haka me ake nema a nuna mana in dai akwai tsananin soyayyar Allah a wurin dan adam to yana iya kaskantuwa saboda Allah din ko da ku abin da zai aikata din ransa baya so shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-muslim man ata Allah fi ma ahabba wa kariha shine wanda yake yi wa Allah biyayya cikin abin da yake so da abin da baya so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah yace falamma qada zaidun minha wataran zawajnaka annabi baya so ba auren matar zaidun nan a wani baya so annabi yana ta kokarin ma ya ga yadda zai yi zaidu ya rike matarsa har yana ce masa amsik alayka zaujaka ka rike matarka rinka hakuri da ita saboda shi Allah ya gaya masa labarin Allah zai bata wata ɗabi'a da ake kiranta attabanni mutum ya jingina dan wani zuwa gare shi ya ce ɗansa ne to tunda za a bata wannan za a sa manzon Allah ya auri matar ɗansa ai yaransa don a ɓata abin a fara daga kan babba sai a san haramcinsa to annabi Allah ya gaya mar za mu sa za ka auri matan zai to annabi baya so da haka ma yake ta ƙoƙarin zaidu ya yi haƙuri da zainab ka yi haƙuri da ita ka riƙe ta amsa ƙale ka zaujaka wata ƙillaha Allah ce wa tukfifi nafsika kana ta koyewa a ranka amma kuma Allah zai bayyanar da shi amma da Allah ya ce masa falamma qada zaidun minha wataran zawwajnaka mun aurar maka ita annabi sai ya me ya karba ya yarda saboda gayatu hubbihi lillahi jin soyayyar da yake wa Allah ta fi kunyar zaidin soyayyar da yake wa Allah ta fi maganar mutane daga inda za ka yi bauta sai kake tuna maganar mutane to mutanen ne tsananin soyayyar da kake wa Allah akan wannan abun ba ta fi karfin kunyar mutanen da kake ji ba inda an samu gayatu dhulli lillahi ko me zaka iya yi dan wa dan Allah to baka duba wani amma in kana duba wani to ba a samu gayatul hubbi au ko kuma gayatul dhulli lillahi ba muna tafi so kenan kaga mutane da yawa akan harkar bauta to suna faduwa ko muna faduwa ka ce ga to aini lakan gashi ya ce ina sa amma kuma ai shi yanzu wane ne sai kaza ba ruwanka da wane daga kaga wane kana jin nauyinsa shakkarsa tsoronsa wurin bauta wa mahalicinka to nauyinsa ne ya fi soyayyar Allah da soyayyar Allah ta fi nauyinsa da ba ruwanka ba abin da zai dame ka Allahn kake dubawa ba shi ba to wannan kuwa yana samun mu ɗaiɗaikunmu yana samun mutane da haka shi yasa ya ce wa huwa Allahu jalla wa ala shi kuwa almahbub din nan huwa Allah jalla wa ala shine Allah mabuwai madaukaki dan haka eh bauta to dole ne tana juyawa ne akan almuhabbatu wadhulli soyayyarka da kaskantuwarka ga Allah subhanahu wataala na'am sai ce bi dauranil falaki ala ala qab qab bi bi daurani da juyawar kamar ka ce gangar jikin ita ibada akan wa'annan ginshiken ko akan wa'annan tirakun to dole sai tana kan wa'ancan tiraku wa zakara kuma sai ya ambata anna daurani falakil ibadati juyawar gangar jikin ita ibauta kuma baya kasancewa ko kuma dole ya kasance bi amrin rasul sallallahu alaihi wasallam da umarnin manzon Allah mai tsira da amincin Allah kuma shara'ahu da abinda manzon Allah ya shar'anta la bil hawa ba da son zuciya ba wala ta'ammuru bihin nafs ko abinda rai ta yi umarni da shi wa shaidanu ko shaidan falaisa zalika min al ibadati in dai rai ne maka umarni ko shaidan ne maka umarni ko da da wayancan to wannan ba bauta bane fama shara'ahu ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam abinda manzon Allah mai tsira da amincin Allah ya shar'anta to huwa alladhi yadiru falakil ibadati shine wanda yake kewayawa akan me shine yake kewayawa da gangar gangar jikin ita bauta wala wala tudirihu albid'a bid'a wal khurafat in an ce khurafat shine yaye yaye khurafat shine yaye yaye akwai abin da ba bid'a bane amma khurafat ne ta yi al'adar ku nema mutane wani kawo al'adar sai sa a cikin addini wani ma ya kawo al'adar sai sa a cikin addini wani abuwa na gidan su khurafat in ka je wani gurin za ka ga kurafan ɗin su suka fi ƙarfi ma akan asalin ita bautar shi ne kuma dusan zuciya ne kurafat kaga an taro kurafat za ku gunda za ga idan leman zai shiga masallaci ran juma'a za a biyo shi da kiɗansa wannan ba umarni ne na Allah ba ba umarni ne manzon Allah ba kurafat ɗinsu ne kurafat ne kawai ku daka ba ta juyawa da bid'o'i da khurafat wal ahwa da kuma san zuciya wa taqlidul aba da kuma koyi da me da iyaye waɗannan shine karshen shi wannan fasli as-sadis raka'izul ubudiyyah kenan a jumlace me ka fahimta a raka'izul ubudiyya al-ibadatu taduru ala thalathati bauta tana juyawa akan abubuwa guda uku al-hubbu alkhawfu arraja alhubbu alkhawfu arraja bi amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dole zaman to akwai san Allah akwai tsoron Allah akwai rafatar abin da ke hannun Allah duk wanda yake bautawa Allah da waɗannan abubuwa guda uku su ne a ransa yana yi saboda kaunarsa ga Allah yana yi saboda san aljannar Allah yana yi saboda tsoron azabar Allah to wannan ya ci ginshiƙan ibada guda uku wanda da su ake juya gangar jikin bauta a kai amma su hukun kuma dole su zamanto akwai umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ba umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da an ana ce ana yi ne dan san Allah ko da an ce ana yi ne dan tsoron azabar Allah ko da an ce ana yi ne dan fatar aljannar Allah to ba bauta bane me yasa an rasa amrin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da haka idan san zuciyarka ne ko iyayenka ne suke kai ma kake koyi da su ko kuma a wata bid'a ce ko wata kurafa ce to bauta gangar jikin bauta akan wayancan abubuwa uku baya juye bid'a ba ta juya shi akan wayancan abubuwa uku kurafat ba sa juya shi sarrai baya juya shi koyi da iyaye baya juya shi me yake juya shi amr rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tauhidul asma wa sifat tauhidul sunaye da siffofi shi wannan fasali da za a yi magana akan tauhidul asma asali da mutane idan suna karanta aka samu tauhidi ta samu tauhid tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma wa sifat sai mutane su ga kamar tauhidul asma wa sifat kamar ba shi da wani ba shi da ƙarfi cikin rayuwar mutane wani ma sai ya gato ya gane tauhidin uluhiyya ba wanda ya cancanci bauta sai Allah subhanahu wataala ya gane tauhidar rububiyya ana nufin ayyukan Allah kar ka dauki aikin Allah ka ce wani yana yi wani ka ce yana kashewa ko yana azurtawa amma wajen asma'u was sifat sai mutane su ga kamar la majala lahu fil hayat kamar ba shi da wani fage a cikin rayuwar mutane kuma ba haka bane shi ma wani tauhidi ne wanda yake da ƙarfi in an rasa shi to shi ma an rasa tauhidi kware da gaske wa ya tazammanu ma yali shi wannan fasali kuma zai tattaro abubuwa kamar haka na daya awwalan zai kawo aladilla dalilai min alkitabi was sunna daga alqur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wal aqal da dalilai ma na hankali ala thubutul asma'i was sifat a bisa tabbatar sunaye ga Allah da kuma sufofi ga Allah saniyan zai kawo a bangare na biyu manhaj ahlus sunnati wal jamaa matafiyar ahlus sunna wal jamaa fi asma'illahi wa sifatihi thalisan ar-radd kuma fasalin zai yi raddi alaman ankara al-asma'i was sifat akan waɗanda suke inkarin bai kamata a jingina wa Allah wani suna ko a jingina wa Allah wata siffa ba au an kara shi an minha ko kuma mutum yayi inkarin wani abu daga ciki kamar yadda muka sani akwai al-mu'attila waɗanda su suna tawili ko kuma suna shafe babu sifatin lahi sashin siffofin Allah su ba su yadda ka ce yadun lahi ba in ka ce yadun lahi a wurinsu to ka yi tashbihin Allah da halittinsa in ka ce ayi Allah yana da hannu to sai su ce ka yi tashbihin Allah da halittinsa to su kuma manhajin halu sunna ba haka yake ba kuma za mu ji su manhajinsu ya yake yace to awwalan na daya al'adillatu min alkitabi was sunna dalilai da suke tabbatar da sunayen Allah da siffofinsa daga cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah wal aqlu da kuma hankali ala subutul asma'i was sifat al'adillatu min alkitabi was sunna sabaka ya gabata an zakarna anna tauhid mun ambata cewa tauhidi yankasim ila salasata a kasa ne tauhidur rububiyyati وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وذكرنا جملة كمن أنبت أدنقلي من الأدلة أبسا دليلي على النوعين الأولين أكن نوعي بدابين فرقو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية دك أبايا من فد دليلي من الكتاب والسنة والآن أنا نذكر الأدلة زام فد دليلين على النوع الثالث akan nau'i na uku na tauhidi wa huwa tauhidul asma was sifa shine tauhidin sunayen Allah da kuma sifofinsa fa ilayka shay'an da ka karbo wani abu min adillatina min adillatil kitabi was sunna daga dalilan alqur'ani da sunna wa min adillatil kitab daga dalilan alqur'ani qauluhu ta'ala Allah yace walillahil asmaul husna Allah yana da sunaye alhusna kyawawa kinan anan Allah ne da kansa yace yana da me to a manhajin ahlus sunna in Allah yace yana da suna to sai ka ce Allah yana da suna sai ka zauna lafiya waye yace Allah yana da suna shine yace shi yana da suna to kai ma in ka tashi a matsayinka na ahlus sunna sai ka ce Allah yana da suna in ka ce in an yi wa Allah suna an kamanta shi da halittu to za ka shiga ta'adili kenan in ka shiga ta'adili kuma ka shiga fage wanda ba haka Allah ya ce ba an gane yawwa da haka Allah ce fada'uhu biha ku roƙe shi ma da wa'annan sunayen wa zaru alladhina yulhiduna kubar waɗanda suke yin shishigi ai suke yin ilhadi fi asma'ihi cikin sunayensa kamar yadda larabawa suka zo suna ambatar lata min al'ilahi kamar uzza min al'aziz duka waɗannan shishige ne ga sunayen Allah sayuji zauna Allah ce da sannan ubangiji zai sa zai musu sakayyar makanu ya amalu na abinda su kasance suna aikatawa a wannan ayar sai malam ya ce asbata Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayat li nafsihi al-asma Allah ya tabbatar wa kansa a cikin wannan aya ya tabbatar wa kansa yana da sunaye wa akhbara kuma ya bada labari annaha husna ka sunayen nan sannan kyawawa ne wa amara kuma ya umarni ma bi du'a'ihi da roƙansa da wa'annan sunayen bi an yuqalu shine in ka tashi zaka roki Allah ka ce ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Rabbil Alamin zaka roki Allah fada'uhu biha ku roƙe shi da wayannan sunan wata wa'adar labina yulhiduna kuma Allah sai narkon alƙawarin azaba ga waɗanda suke yin shi shige fi asma'ihi bi ma'ana annahum yamiluna biha anil haqqi suna karkatar da sunayen gabarin gaskiya imma yanfiha anillahi ko da su kore ta gabarin Allah ce ai ba za a yi wa Allah suna ba in an masa suna an me an jinginta shi da halittunsa aw bi ta'wiliha bi ghairi ma'anaha ko kuma ai mata tawili bi ghairi ma'anaha sahih ba da ma'anarta ingantacciya ba al mu'attila kaga suna in kace musu yadullahi yasta'aba haka ake nufi ba mu'attila sai ce ma yanzu aka ce baitullahi aka ce al-ka'batul musharrafa hiya baitullahi ko dakin Allah ne sai ce to dakin ka ne irin wanda kake zuwa ka kwana Allah yana zuwa ya kwana a ɗakin ne in ka ce a Allah ba zuwa ya kwana a ɗakin sai a ce to ai kamar haka ne da aka ce yadullahi ai ba wai hannu ba ne to wannan ta'adilin haramun ne a manhajin ahli sunna Allah ya ce yana da hannu eh ka ce yana da hannu yaya hannun yake baka sani ba iya matsayar ka kenan na ahli sunnati wal jama'a kar ka yi ta'adili kar ka yi tamsili kuma wannan tana ka ce zaka kwatanta yaya hannun yake aw ghairi zalik ko kuma wani waɗannan min anwa'i ilhad daga nau'o'in ilhadi tawa'adahum ya musun alqawrin na kun azaba bi annahu cewa shi sayujazihim da sanu zai sakanta musu bi amalihim sayyi da wannan mummunan aiki nasu na'am wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce Allahu la ilaha illahu Allahu Allah la ilaha illahu babu abin bautawa da gaskiya wanda ya cancanci bauta da gaske illa huwa sai shi lahul asma'ul husna yana da sunaye kyawawa a wani guri Allah ce huwa Allahu allazi la ilaha illa hu shine Allah wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi a alimul ghaibi masanin abin da ke koyewar shahadati da abin da ke sarari huwa ar-rahmanu shine ar-rahmanu ar-rahimu هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر وإن شيني أم بتكنسل وإن سنايا subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah amma yushrikun gabarin abinda suke hada Allah da shi huwallahu al-khaliqu al-bari'u al-musawwir lahu al-asma'ul husna sai Allah ce yana da sunaye kyawawa yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwa al-azizu al-hakim nan ma sunayen sa ne shi mai shi mabuwayi ne ko mai hikima fadallat hadhihi al-ayat wadannan ayoyi sun yi nuni ala isbatil asma'i lillahi a bisa tabbatar da sunaye ga Allah subhanahu wataala na biyu wa min al-adillati ala thubut asma'i llahi min sunnati rasulillahi min sunnati rasul sallallahu alaihi wa sallam daga dalilai waɗanda suka tabbatar da sunaye ga Allah daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma rawahu abu huraira akwai abinda abu huraira ya rawaito radiyallahu anhu Allah da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah mai tsira da amincin Allah kala yace inna lillahi tis'atan wa tis'ina asma'an Allah yana da sunaye guda 99 mi'atun illa wahida dari babu daya man ahsaha wanda ya kiyaye kaga annabi bai ce man hafazaha ba man ahsaha wanda ya kiyaye sunayen dakal aljanna ya shiga aljanna ba ana nufin kenan manasaha Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam ba shi ake nufi ba ka san sunan ka san me sunan yake dauke da shi kuma kai imani akan abin in yanzu kace Allah Ar-Razzaq me yake nufi me azurtawa to ka san sunan Ar-Razzaq ka san menene ma'anar Ar-Razzaq kuma kai da akan ma'anar tasa ta arrazzaku inda yanzu ka ce arrazzaku sai ka haddace amma sai ka je neman arziki wurin wani ba Allah ba ka nemi arziki a wurin aljani ga wani wuridi za ka yi in kai kira sunan aljani kai kaza kai kaza za ka yi kuɗi to yanzu ka koda kana cewa arrazzaku baka san ma'anar arrazzaku ba in ma ka san ma'anar arrazzaku to baka yi imani da arrazzaku ba baka cikin man ahsaha in ka ce almuwati me ake nufi da almuwati mai bayarwa almani mai hanawa to in ka ce almuwati ka yarda shi yake bayarwa walmani ka yarda shi yake hanawa to ba za ka ɗora wa wani ba in ka ɗora wa wani to ba yi imani da wannan sunan ba ka ce wani ne ya hana ka ba yi imani da wannan sunan ba in ma samu kai sai ka ce shi ne ya baka ba yi imani da wannan sunan ba tauhidi yana da wahala shi ya sa mutanen da za su shiga aljanna ba su da yawa tauhidi da kake ganinsa kana iya yin short kalma ta ɓata duniyarka da lahirarka wallahi ko da zuna je zan sha mai ko da yake yaron kuma yayi gadan kai sai ya ce in mutum ya mutu malam ai musulunci kan yana son yafiya na ce masa haka ne ce kai ai ba don haka ba zan yafe buhari ba amma dai tun da mu ma mun mutu muna so a yafe mana dikan malam na yafe mana ko me yake tsakanin da shi na yafe mana amma tun daga hawar gwamnatinsa gini na yake haka har yanzu ban karasa shi ba na ce kaga wani magana taka ya ce na ce ta saba wa tauhidin Allah na ce babu wani mahaluki da ya isa Allah ya rubuta za ka karasa gidan nan baka karasa shi ba babu kuma wani da zai zo a duniya kaf kowaye shi ko zai baka injin kudi kana bugawa in Allah ya sa wannan ginin naka zai zo yau haka wallahi sai ya go nace wannan iya magana ta rusa imaninka yace to ce to Allah ya yabe mana nace to ka saka yin gadan kai to tauhidi yana da sunayen Allah da aka ce man ahsaha Allah shine ad-darun nafi shine mai cutarwa shine mai amfanarwa yanzu kaga wani abu na matsala sai ya same ka farkon wanda za ka kaddara da bai kaddara ba sai ka ce da Allah bai yi ba wannan baya kore kuma a ce sabu amma karka dora wa wani karka dora wa wani shi ubangiji ba a tilasta shi ba a sa shi sabab shi abinda ake kira a sabab wani yana iya zama maka sababin wani abu in yanzu misali ka ce zan je bauchi domin ina tsammanin na je bauchi zan samu dubu ashirin sai da kai shirin za ka tafi bauchi za ka yi komai sai wani ruwa ce maka da allah ka raka ni kano sai ya ce masa a ni yanzu kaga zan jeboci kuma na jebocin nan ina tsammanin nan samu dubu goma nan sai ya matsa ma sai ya tafi da kai kano aka jeboci aka dawo sai mutane suka samu dubu goma goma sai kai baka samu mai ba dubu goma ba in ka ce kai kana daga cikin sababin da ya sa allah bai ban dubu goma nan ba to wannan a tauhidi yana da sauki shi din ma sauki yake da shi domin ubangijin shi ya kada ka can kana don kar ka samu wancan shine da ya so tabbas sai ka samu da zai juyar da hankalinka ya ka tafi nan to amma in ka zo ka ce ka ga shi nan kai ka jawo mun ban samu dubu goma nan ba to wannan ya fi wancan hatsari ya fi wancan domin shi wannan kamar direct ne ya fi wancan hatsari da aka Allah subhanahu wa ta'ala tauhidi ba wai za mu zo ne kawai sai mu ji shi sai kuma ka rasa yadda za ka je ka ɗabbaka shi a cikin rayuwa ba a'a shi ubangiji la mu baddila li hukumi ba wanda ya sai canja hukuncinsa in dai hukuncinsa ne babu wanda ya isa ya canza sai ya same ka da haka shi ya sa malam ya ce marawa walillahi man ahsaha da kalal janna to abinda ake nufi da asaha ka san su ka kuma kiyaye ma'anar su kuma kai imani da ita amma inda zaka san su ma wani abu ya same ka sai ka dora wa wani a ba za ka dora wa wani ba muttafiqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito walaysat asma'ullahi munhasiratun fi hadhihi al'adad sai malamai ce ma kuma sunayen Allah fa walaysat basu zamanto sunayen Allah munhasiratun sun takaita fi hadha al'adad iya wannan adadi da annabi yace 99 ba a bi dalili ma rawahu abdullahi bin mas'ud saboda dalilin abinda abdullahi dan mas'ud ya rawaito radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi mai tsina da amincin Allah cikin addu'a yakan ce as'aluka ya Allah ina roƙanka bi kulli ismin huwa laka da kowane suna wanda yake naka ne sammaita bihi nafsak wanda ka ambaci kanka da shi aw anzaltahu fi kitabik ko ka saukar da shi a cikin littafinka aw allamtahu ahadan min khalqi ko ka sadda wani wani daga cikin halittinka aw ista'farta bihi fi ilmi al-ghaib indak ko kuma ka takaita da shi a cikin ilimin ka da yake boye kenan ma ko sunayen Allah wanda mutane ba su san su ba Allah ya kadaita me da su kenan sunayen Allah sun fi haka anta ja'ala al-qur'ana qur'ana al-azima rabi'a qalbi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin me yana yin wannan wannan alhadis ne rawahu ahmad fi masnad wa sahu ibn hibban wa qad dalla haqiqa wannan hadisi ya yi nuni an adami hasr asma'illahi fi 99 wacin rashin takaita iya sunayen Allah cikin 99 fa yakunu al-muradu bil hadith sai zaman to abin nufi da wancan hadisin da annabi yace 99 ne wallahu a'lam shi ma malam yace Allah ne mafi sani anna man ta'allama hadhihi al-asma lalle duk wanda ya san wa'incin sunaye a 99 guda 99 wada Allahu biha kuma yake roƙon Allah da su wa abadahu biha ya bauta mar da su da kalal jannata zai shiga aljanna wa yakunu zalika khasiyatan laha sai zamanto waɗancan 99 wannan maganar keɓantacce ce ga wayancan su sunaye 99 wanda ya san su ya kiyaye su ya bauta wa Allah da su zai shiga aljanna su waɗannan kamar an ba su wata falala ce ta musamman su waɗannan guda 99 wa kullu ismin min asma'illahi dukkan wani suna daga cikin sunayen Allah to ka sani fa innahu shi sunan ya tadammanu siffatan min sifatihi yana tattare da wata siffa daga cikin sifofin Allah kamar misali fal alim al'alim masani ya dullu alal ilm yana nuni akan Allah yana da ilimi kinan suna ne kuma me siffa ne al'alim me ke nufi masani to in an ce mutum masani ne yana nuna yana da me sani shi ba me ba ba jahili ba ne an gane walhakim mai hikima ya dillu alal hikmati yana nuna abu same hikima wasami'ul basir mai ji mai gani ya dullani su biyun suna nuni alal sam'i cewar Allah yana ji wal basar kuma Allah yana gani suna nuni ne akan ji da gani amma a manhajin ahlus sunna Allah yace yana ji eh Allah yace yana gani eh yaya kake gani yaya nake gani yaya kake ji yaya nake ji irin jin mu ne irin ganin mu ne kar ma ka tambaye ranka to ya yake ji ya yake gani ba ruwanka yana ji yana gani wa haka ba kullu ismin haka kowane suna ya dullu ala sifatin yana nuni a wata wata siffa min sifatin lahi ta'ala daga siffofin Allah madaukaki wa qala ta'ala Allah yace kul huwa Allahu ahad kace Allah shi ɗaya ne Allahu samad Allah abin nufi ne da bukata lam yalid bai haifa ba wa lam yulad ba haife shi ba kaga yanzu lam yalid bai haifa ba wa lam yulad ba a haife shi ba in ka dubi sunayen Allah ai baya daga cikin sufofansa amma kuma siffa ce ta Allah amma ba a ambace shi a cikin tis'atin wa tis'ina ba shi bai haifa ba kuma siffarsa ne shi ba a haife shi ba amma babu a cikin wayancan 99 kenan wayancan sunayen da siffofin ba su takaita iya wayancan ba su wayancan an takaita su ne aka ba su wata falala ta musamman sifar Allah ne lam yalid bai haifa ba sifar kowa ne zai zama to lam yalid ana samun wani bai haifa ba amma an haife shi ba wanda zaka same shi shi lam yalid ne wa lam yulad a naka ce a wannan ailan mai ne shi bai taba aihuwa ba to amma walan yulad ne a a an haife shi shi an haife shi da haka sai ce walam yakul lahu kufuwan ahad kuma babu wani tamka ga Allah subhanahu wataala na'am an anas an karbo daga anas radiyallahu anhu kale ce kana rajulun min al-ansar wani mutum daga cikin 'yan madina ya ummuhum ya kasance yana musu sallah limanci fi masjid quba a masallacin quba fa kana kullama iftataha surata duk lokacin da ya bude wata sura ya qara'u biha da yake karanta ta ya qara'u biha lahum fi salati da yake karanta musu a cikin sallah in zai bude wata sura kamar misali a ce ya karanta fatiha to idan zai karanta qul ya ayyuhal kafirun ita ce raka'ar da zai a sura da zai karanta to kafin ya karanta ta iftataha qul huwallahu ahad sai ya karanta qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai karanta qul ya ayyuhal kafirun kowace sura in ya karanta fatiha zai karanta sura kafin ya karanta surar sai ya bude ta da qul huwallahu ahad hatta ya furga minha har ya kare summa kana yaqra'u suratan ukhra ma'a sanan zai karanta wata sura tare da ita wa kana yasna'u dhalika fi kulli rak'atin yana aikata haka a kowace raka'a fa kallamahu ashabuhu sai mutanen suka mana magana fa qalu suka ce innaka lillaki taftatihu bi hadhihi sura kana bude karatu da wannan sura summa la tara annaha tujzika tujzi'uka baka ga wannan sura ita isa maka hatta ta ƙara'ul okura hatta ta raƙuro bil okura ba sai ka karanta wata ba fa in ma an ta ƙara'a biya to nan gaba ko dai ka rika karanta ta ita kaɗai wa in ma an ta da'aha wata ƙara'u bil okura ko kuma ka batta ka ringa karanta wata amma ba za ka ringa karanta mana turori biyu ko mabambanta ba majeranta ba cikin sallah fa ƙala sai ya ce ma ana bi tarikiha ni ba zan daina karanta ta ba in ahbabtun an a ummakum bi zalika fa'altu in kuna so in ci gaba da muku limanci ina yin abuna fa'altu sai in aikata wa in karihtum in ku ba ku san limanci na tare da yin haka taraktum sai in bari sai wani ya muku limanci wa kanu su kuma sun kasance ya rauna suna ganin annahu wa kanu ya rauna na bure yake ne wa kanu ya rauna annahu cewa shi wannan din min afdalihim shine mabibici a cikin su wa karahu an ya'ummahum ghayruhu suka ki kuma wani wanda ba shi bai musulmanci falamma atahum annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi ya zo gurin su wata rana annabi ya zo kuba mun sani annabi yana madina musamman ranar asabat annabi yakan tashi daga cikin garin madina sai ya je kuba sai alwalayi sallah a kuba har ma annabi ya ce man man tawadda wanda ya alwala min manzilihi daga masaukinsa sun ma'ata masjidu kuba sannan ya je wani salacin kowa fa sallar rakatai ne ya sallar raka'a biyu yana da ladan wanda ya umara to wata ran sai annabi ya zo musu kuba da annabi ya zo kuba akhbaruhu akbaruhu akbaruhu al-kabar sai suka bashi labari fa kala sai annabi ya ce ya fulan ya kai wani zo mayam na'uka me yake hana ka an tafala ka aikata ma ya amurka bihi ashabuka abinda mutanenka suke umartar ka da shi wa ma hamalaka kuma me ya sanya ka ala luzumi hadhihi sura a bisa lazimtar wannan sura fi kulli rak'atin a kowace raka'a qala sai yace da annabi ya rasulullah inni uhibbuha ni ina son wannan sura ne fa qala sai annabi yace maka yace masa hubbuka iyaha adkhalaka aljanna santa da kake nan shine ya shigar da kai ma aljanna kamar annabi ya ga musu wannan din da aljanna ne kuma shikenan fa shi din nan aljanna ne ba in kai shakka ma ka shiga matsala kai eh ba a kuma mala aka bi wani mu'anna aka bi mai lalibe annabi ya ce hubbuka iyaha a da kala kaljanna wannan santa da kake yin nan shine ma ya shigar da kai aljanna kage yanzu wannan case close kawai sai su ci gaba da bi kawai wa na aisha radiyallahu anha an karbo daga aisha to Allah ya da ita annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ko lokaci yayi okay wa amma akwai wani dalilul akali ko sai mu tashi can nan wa ana shatu radiyallahu anha annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ba'asa rajulan ala sariyatin annabi ya aika wani mutum a bisa wata karamar rindina an ce sariya shine abin da bai kai aljishu ba bai kai rindinar yaki ba annabi ya dan zakoran su mutane ya tura su aiki wani guri wa kana ya qara'u li ashabihi bi salatihim ya kasance yana karanta wa sahabban mutanansa a sallar sa fayaktumu idan yayi karatu shi kuma in zai cika ce karatu a sallah sai ya karanta qul huwallahu ahad shi kuma kaje yadda yake shi sai ya karanta sura in ya zo karatun sura in ya karanta surar bayan ya karanta ta sai kuma ya dora qul huwa a kasa shi kuma wancan sai ya karanta qul huwa sai ya karanta wata falamma raja'u yayin da suka dawo zakaru zalika linnabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ambata wa annabi sai annabi ya ce faqala ce saluhu ku tambaye shi mana li ayi shay'in yaf'alu zalika dan me yake aikata haka fasalu sai suka tambaye shi faqala sai ya ce li annaha sifatur rahman saboda ita sifar ubangiji mai rahama ne wa ana uhibbu an aqra bi hadaka nake so in karanta ta faqala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi mai tsira da amincin Allah ya ce da su akhbaruhu ku bashi labari anna Allah ta'ala yuhibbuhu shi ma Allah ya ce yana sansa shi din mafaɗin aljannan ne Allah zai so ɗan wuta ne a duk wanda kaji Allah ya ce yana sansa to shi ma ɗan aljanna ne rawahul bukhari imamul bukhari ne ya rawato fi sahihi yani annaha ishtamalat ala sifatir rahman ita ta tattara bisa sifofin Allah mai rahama wa qad akhbara subhanahu Allah mai tsarki kuma ya ambata anna lahu wajhan Allah ya ce yana da fuska faƙala sai Allah ce wa ya baƙa wajen rabbika zul jalali wal ikra kullu man alaiha fan Allah ce duk abin da ke kan ƙasa duk abin da ke raye duk abin da ke kanta sai ya ƙare wa ya baƙa ba abin da zai saura sai wajen rabbika sai fuskar ubangijinka zul jalali ma'abocin girma wal ikram da ɗaukaka ma'abocin ɗaukaka da girma kaga Allah nan yace yana da ni yana da fuska wa anna lahu yadaini kuma Allah yace yana da hannu fa qala sai ubangiji yace lima khalaqatu yadai bi yadai da Allah yana ga wa shedan me yasa ka yin sujjada lima khalaqatu bi yadai da abinda na halitta da hannaye na Allah kenan yace yana da me yana da hannaye a wani guri ma Allah ce bal yadahu ba haka ba shi hannayen Allah mabasu ne a shimfiɗa suke dan karɓar rahama dan biyan bukatar bayansa wa annahu yarda eh wa annahu yarda wa yuhibbu wa yakdubu wa yaskhatu kuma shi ubangiji subhanahu wataala yarda yakan yarda wa yuhibbu yakan so wa yaddabu yakan yi fushi wa yasfutu yakan yi tsananin fushi ila ghairi zalik da wasu haka mimma wasafa Allah bihi nafsahu da abinda Allah ya siffanta kansa da shi aw wasafa bihi rasuluhu ko ko manzansa sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da shi a takaice dai Allah yana da sunaye yana da siffofi wannan ya kawo maka dalilai ne na cewa Allah yana da sunaye a cikin alkur'ani da sunar mandan Allah zai kawo kuma ka dalilai al'akali wanda hankalinka ma zai nuna ma Allah yana da sunaye kuma yana da sufofi sannan duk abin da Allah ya tabbatar wa kansa to ka tabbatar masa shi duk abin da manzon Allah ya tabbatar wa Allah to ka tabbatar masa shi kar ka kore abin da Allah ya tabbatar wa kansa Allah ya tabbatar wa kansa yana da hannu in ka ce Allah ba shi da hannu to ka kore abin da Allah ya ce yana da shi Allah ya tabbatar wa kansa fuska in ka kore ta kwa kore abinda Allah shi din ya ce yana da shi an gane manhajin ahlus sunna wanda za mu magana a kansa next darasi shine tabbatar wa Allah abinda ya tabbatar wa kansa wato mu abinda ya sa irin waɗannan darussan suke ba mu mamaki mu nan ba mu da irin waɗannan aqidun ne su su mu'addala mu nan ba mu da su ne wanda za ga yadda ake yin mukabala haka ake mukabala da su akan irin waɗannan abubuwan su suna ƙoƙarin kore sunayen Allah da siffofinsa suna ƙoƙarin masu kabarta kan kace Allah yana da hannu me yasa sai su ce ka sun ka siffanta Allah da halittarsa sai su ce ma yanzu Allah ya ce naqatul lahi taguwar Allah to taguwa kamar yadda kake da akuya haka Allah yake da taguwa sai sai tambaye ka in ka ce a sai ce to ai haka nan ma da yace yana da hannu ai ba shi da hannun siffantawa ne kawai hannu ne ba hannu ba irin wani tauhidi da ake karanta ya ce ma hannu ne ba hannu ba fuska ba fuska ba ba gaya ma ba gaya ma Allah ya ce yana da fuska eh yana da fuska ya fuskarsa take ba ruwanka Allah yana da hannu eh yana da hannu ya hannunsa yake ba ruwanka siffanta kamanta ya ko kai tunanin to fuskar Allah a karka yi musulunci ya haramta ba ruwanka in ka zo ka ce Allah yana da hannu eh yana da hannu wa yace yana da hannu shi yace yana da hannu bayan shi ba manzansa ya ce yana da hannu to kai me zaka ce yana da hannu ya hannunsa yake shi barwa kansa sani اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم اللهم يسر ولا تؤسر اللهم زدنا ولا تنقصنا da Allah ina ƙara jan hankalinmu musamman rasa akwai rasa wannan wazuzuka da muke tafiya musamman irin waɗannan da ake tafiya ƙauyuka kamar wanda muka ji a garin ziramai kamar wanda muka tafi a garin galdamar wanda aka yi last week din nan waɗannan wazuzuka ne da mutane ya kamata su zabura ma yanzu su rinka biyan kuɗin motoci suna zuwa wazi an yi su ne don a rinka zaburar da mutane a rinka haɗuwa mutane suna zuwa wazi amma ordinary wai anguwa guda a ce an dora mata 1,500 za a sa wa motar kungiya mai wai sai anguwar ta kasa hada ba anguwar ne suka kasa hada ba kuwa suka cin shugabannin anguwar nan 1,500 1,500 a anguwar kuma alal akalla komin karanci a kusan da mutum ashirin ha kuma sannan an ba su sati guda za a je wazi ha wannan fa yana daga cikin abubuwan da muka karanta yanzu gayatul hubbi wa dhulli a wani ba gidansa ne kawai za su taimar yau kan ka taimaka kama da kubewa ko bai da kudi sai ya kubewar kai saboda san ga iyalan ne kaunar su da yake ne mu an ce za a je wazi kuma a ce an gwaguda ha gaskiya wannan ba daidai wani su da Allah wannan juma'a za ta fi zakwaran insha Allah yau an raba wannan anguwar 2-5 ne ku 2,500 anguwar masallaci 2,500 idris zubairu 2,500 mazangon yamma 2,000 stallokos 2,000 kujuru 1,500 kafin kuka 1,500 mazangon gabas 1,000 naira wancan satin da aka yi mun tafi galdamari tafiya galdamarin nan da muka yi ba mai mai maganar ya za mu sa wa janareto mai ba amma da muka tafi wajen rasa uku har yanzu ba su baro mazangon gabas ba su barowa mazangon yamma akwai sauransu 500 wannan kujuru kuma ku ba ku zo mitin ba ma da Allah mai yi kokari saboda wa'azin nan shine ran al'umma wallahi wa'azin da muka je mu nazira mai din nan gani nake kamar duk wa'azu suka ukun da zamu yi wanda za ta fi jama'a rai local government wanda za ta fi idas ga daugan nake kamar namu ne zai cinye saboda an haɗu an yi wa'azi amma da muka je muna galdamarin nan naga chairman local government ya bada haɗin kai ya zo ya zauna hakimin kasar galdamari ya zo ya bada haɗin kai ana yayyafa ma ba a tashi ba amma suna zaune ba su tafi ba sai ban sha'awa watakila inda ba ku kai wa'azin kun haɗu ba su ɗin ma da ba za su zo ba amma zuwan kuɗin ku haɗu kuma su ɗin ma ya ba su sha'awar sun zo an yi wa'azin da su kuma yanzu gashi dai wannan galdamarin da ta wuce har abada ruwa ya dake mu amma mun san bai mana dukan banza ba annabi ya ce da ƙurar fi sabilillahi da hayakin jahannama za su haɗu Allah ba zai taɓa haɗa su to irin waɗannan abubuwa mu yi ƙura ruwa ya dake mu muka yi sa'a mu da muka zo a ƙarshen zamanin nan shi yasa wanda duk zai shekara sama da 20 ko 30 nan gaba wallahi iya da matsala wadda wannan duniyar da kake ganinta kullum ƙarar rikicewa take kullum iskanci yana karuwa a wannan duniyar kullum tana ƙarar rikicewa mutane suna ƙarar fuskanta zuwa gare ta addinin kansa rikirkicewa shi ma yake masu addinin ma su zamanto a ɗimauce wallahi Allah ya sauwaka da aka mu ba da gagarin waɗin kai da Allah mu je wannan wa'azi na zafaran insha Allah zafaran gaba da mashi mane kaɗan nake gani daga mashi ma ana zuwa zafaran a ƙafa ma اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم أنت الحق ووعدك الحق لا إله إلا أنت على ولا الآخر الظاهر الباطن الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين شي aikin alkhairi yanzu ka duba solan nan da aka yi masallacin nan wanda suka bar kudin wani ma yan biya